أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يبو قارئ بوري جنجنا قال الله مدوكي سلكي wadda cikin ikonsa da amincinsa ne muke samu muke zama wannan guri domin ribantar damar da Allah ya bamu Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in muna nan a cikin atharu ilmul ma'ani fi balagatil kalam tasirin ilmul ma'ani wajen samar da fa'ida ko kuma samar da balaga a cikin magana a cikin a baya mun ji malam yi mana bayani yana daga cikin tasirin ilmin ma'ani a cikin ilmin balaga ilmin ma'ani zai taimaka maka ka iya kawo magana da ta dace a gurin da ya dace yana daga cikin fa'idan ilmin ma'ani kaga yanzu misali idan an zo gidan rasuwa duk wata magana da za ta fito takaitacciya ce kuma za ka ji ana neman gafara ne ko rahama to kaga duk maganar da aka yi ta hanyar neman rahama ko gafara addu'a dai kawai sannan kuma takaici to ka san wannan idan aka yi ta gurin taziya ta dace da wannan guri in ko aka zo maganar abin da ya shafi sarauta siyasa yawa nan ne zaka ji ana kambama magana nan ne zaka ji ana kuri nan ne zaka ji ana kirari in kuma aka zo asibiti kasuwa duk wata harka ta cinikayya a nan ne ake yin ta kamar yadda idan da ana biki ne ko kuma ana taron siyasa shi ma dai still akwai maganganun da ake faɗi kamar misali idan kan na mahaukacin nan da ya zo wajen ta'aziyya ba ya zo zai wuce ne fa ya gana ta'aziyya ga shi an fitar da abinci ana tarar ba mutane ana ci kowa in ya ci cikin lafasa kaɗan sai ka ji na to Allah shi gafarta Allah shi ƙarar rahama Allah shi musu rahama sai ya wuce amma shi da ya ci abinci ya ƙoshe ta dil sai ci Allah mai mata mana to kaga wannan ayi duk da gashi magana ce mai kyau amma ba ta dace da gudun dage ba ne to amfanin ilmin ma'ani zai nuna maka ga inda maganar da ke kunshe da kaza magana mai usulubi kaza ga inda zaka faɗi ta mai usulubi kaza ga inda zaka faɗi ta mai usulubi kaza ga inda zaka faɗi ta da sauransu na wani gwari kuma shi kuma ya bada magani aka bayi ya bada magani ciwo ya ƙara zafi ya ƙara bada magani ciwo ya ƙara zafi da ya bada wani maganin sai aka mutu shi kuma da aka dawa ana magana gurin shi da sauransu sai ce to duk mai mara duk ba da ɗan ba domin da ya bada dayan ya za a yi kira kaga ba ma mutuwa ba da gurgujewa za a yi kira to ka gani ko da shi a cikin zuciyarsa ne yana nufin da aiko da akwai wani magani wanda yake da ya ba da shi kila za a samu sauki ba za a fahimce shi ba ba za a fahimce shi ba ka gani to shi ilmul ma'ani zai taimaka maka ne ka iya sanin ba wai balagan magana ba ba wai ƙaye da ke tattare da magana ba ko fasaha ba a'a ta dace ka faɗe ta nan kuka ba ta dace ba ilmin ma'ani yana taimaka maka Allah ka samu dace to qala ba'dhum li bashar ibn burd wasu suke cewa ga bashar ibn burd innaka lataji'u bi shay'il hajin al mutafawut kai cikin maganganun makanga kakan zo da ababe ne kakan zo da abu ne wanda ke a hajjin bi ma'ana haƙir wa abin da yake wanda yake wulakantacce ko kuma wani abu mara darja mutafawud wanda yake yana da fifiko kala sai ya ce wa ma za ka menene wannan kala bainama tusirun naq'a wa takhluqul qulub bi qawlika eh kai ne ana cikin abin nan kawai sai gashi kuma tusirun naq'a kana wururar da kura fasar na bihi naq'a wa takhluqul qulub kuma gashi sai ka tumbuke zukata bi kaulika da maganinka wai ma'ana ana cikin zaman lafiya sai ka kawo wani maganin da zai tada hankali sai ka kawo wani maganin da zai sa zuciya ta raurawa daga jikin mutum shi ne ke cewa a bi kaulika da maganinka idan ma gadibna gadbatan mudarriyatan haka ne ko mudarriyatan hatakna hijab ash-shams aw tumtira ad-dama idha ma a'arna sayyidan min qabilatin dharu minbarin salla alaina wa sallama idha ma gadibna mu idan muka fushi gadbatan mudriya fushi wanda yake ya danganta ta zuwa ga kodai kabilansu mudar ko kuma wata kabilan mudar ko kuma mai cutarwa hatta kana hijabar shamsi sai mu keta hijabi shamakin rana watan shamakin da rana ta yi mana sai mu keta ta autum tirar dama ko ko kuma teruwan jini addama da da kasa ai da fata ne ko nan au tana da manan menene kun tuna na hmm kar ku manta idza kana ma ba'daha yanqadi shay'an fa shay'an fa hiya bi ma'ana illa wa idza kana ma ba'daha yanqadi da afwan ila yanqadi shay'an fa shay'an fa huwa fa'u bi ma'ana ila ko wa idza kana ma ba'daha yanqadi dafatan wahidan fa hiya bi ma'ana illa ko yawwa hatakna hijab ash-shamsi ila an tumtira ad-dima to ila an tumtira ad-dama idza a'arna sayyidan min qabilatin idan muka bada aro ga wani shugaba na wani kabila ko na wata kabila zaru mimbarin a zura mimbarin muka ba shi aran zura mimbarin kololin wani mimbari salla alaina to sai komo yana mana addu'a wa sallama yana neman aminci na raka ta kulu baina ma kuma sai mu ganka ka gashi kana cewa a wani guri rabbatu rabbatal baiti tasubbul khalla fil zaiti laha ashrun laha ashru dajajatin wadikun hasan sauti yanzu kaga wannan waka sai ka dauka kaman yayi wasa da kalma ne kawai a banza amma akwai abin da yake nufi rababatu wata mace ce rababatu rabbatal baiti wacce mai kula da gida tasubbul khalla wacce take zuba wani abu wanda yake mai ruwa ma'e mukan ce da kunu ko zaiti idan ta tashi watan kaga shin akwai alaka tsakankanin misali mu tafi akan kunu din da mai akwai alaka kaga babu alaka to amma idan ta dauki wannan sai ta gaura shi da wannan laha ashuru dajajatin tana da kaji guda goma wadikun hasan saud da wani zakara mai kin sauti faƙala bashar to wanda ya abin shi ne da kanshi zai fassara zai bayani mai yake nufi faƙala bashar sai bashar ce likullin wajihun wa maudu'in a ai duk waɗannan waƙoƙin na kuni ba gane ba kowanne waƙowace waƙa da na yi a nan tana da nata wajihin kuma tana da gurin da ake faɗi ba ko ina ne za ka ce kai waɗannan waƙoƙin ba falƙaulul awwal jiddun kaga maganan farko wancan waka na farko jiddun wannan a wannan na alhazul wargi ko ko kuma jiddun wannan wasa ne wasani qillatuhu fi rababati jariyati qillatuhu karancin abin da na faɗa fi rababati jariyati ga wacan nan mace rababa wacce ce ku yanga ta ce ko kuma yarinya ta wa ana la akul bayd min as-suqi kuma ku sani ni fa mutum ne wanda ke bai siyan kwai da kasuwa ya ci wa rababa laha ashru dajajat ita kuma rababa tana da kaji guda goma wadikun da zakara fahiya tajma'u liyal bayd saboda haka ita ce take tara min kwanyi wanda zan samu in ci fa hadha alqawl indaha ahsanu min qifa nabiki min zikra habibin wa manzili kaga wannan waka da nayi ai kaga yaban ta yake yi yana jinjina mata tana tana mishi abin da yake samu ya ci to wannan wannan baiti da nayi ina yaban waje take kyauta ta mun yafi wakan Umar ul-Qais da yake cewa kifa na zabki min zikra habibin wa manzili indaki a indaka ko haka ne ko indaka a wajenki a wajenka wa kafirin matajir sha'ir yace da yawa kuma zaka sami mawaki ya sulu a hayanan wani lokaci mawakin nan sai ka sami ya sauƙaƙa cikin maganinsa wayalinu wani lokaci kuma sai ya tausasa hatta yushbihu hatta yushbiha shi'ruhu lugatul kitab kai waƙan sama ƙila saboda rashin fasaha ko rashin hikima kada kake gani sai yayi kama da waƙansa sai yayi kama da maganan magana na kabila abin nan luga na magana kawai wato mana kasan shi mawaki ana son idan zai waka ya zama inda zai jawo hankali ya sa fasaha ciki da hikima ya jawo hankalin mutane a kalli wakansa don a tadabbarin mai take karantarwa to za ga yana amfani da khayal za ga yana amfani da tashbihat za ga yana amfani da isti'arat da kinayat to idan ko magana ko waka ya kunshi kinayat isti'arat tashbihat ko makamancin su to yafi kunsan ma'anan da zai jawo hankali to wani zaka ga idan ya tashi sai amfani da plain language kalmomi waɗanda babu tashbihi cikin su babu isti'ara cikin su kai ka ce kamar dai magana ne kawai wanda muke zakankanin mu ma'ana kai ka dauka ba fasaha cikin ta wa yakhshunu auna wani lokaci kuma sai ya kausasa magana wa yaslubu wani lokaci kuma sai ya tsauri hatta ka annahu ya qadhifu bil jalmada in yi tsaurin nan kai ka ce duwatsu ne dutse sakhara bi mana sakhrun shine jalmada kai ka ce dutse ne ya dauka yana jifa da shi yana jifa da shi to kowanne aka jefe shi kowanne ya ji wakan nan sai ya dauka kamar da shi ake yi kullu zalika ala hasbi mawdi'ihi dukkan wannan fa ababan inda wani zai tausasa wani kuma sai ya tausasa wani kuma sai ya sauƙaƙa wani kuma sai ya kaushi to dukansu ala hasabi mudhihi gwargwadon kula da inda za a yi shi ne allazi yaqulu fihi wanda za a faɗi wannan waka din wa tabaqa allati yunshidu ha shi'ruhu haka ne ko da kuma tabakan da yake rera wancan nan waka din ka san idan ka tashi magana da mutum mai fasaha mai balaga mai hikima to ba za ka ba shi waka a cikin kalmomi masu sauki ba za ka ba shi ne daidai gwargwado da kaifin gwargwadonsa da hankalinsa hakanan idan ka je ka ɗauko ba ƙauye wanda bai da ilimi bai san komai ba sai ka ƙero fasaha a cikin wakanka ka ƙero balaga ko kuma hikima ko isti'ara ka ba shi to kaga wannan wakan naka saboda zai sha wahala wajen fahimta to shi a nashi da wannan waka da kai duk da babbace kolin da kai wajen fasaha da maganan banza duk suke a gurin shi duk suke a wajen shi wa min khairil amthila li hadha an-naw abu nawas haka ne ko wakan abu nawas na daga cikin misali mafi misali mafi alheri na wannan nau'i fa innahu fi khamariyatihi khamariyatihi cikin waƙoƙinsa da yake yaban giya wa gairi فإنه في خمرياته غيره في مدائه wasfi haka ne ko to fa innahu fi khamariyatihi shi cikin wakensa ne yaban giya ghairuhu waninsa ne fi mada'ihi wajen yabo yabansa wa wasfihi da kuma inda yake siffanta abu ma'ana shi idan yazo ina waken giya to sai ka dauka ba shine ba yake ya rera wasu waƙoƙi na yabo da siffanta wani abu watan kowanne yana yin uslubi da uslubin da ya dace da shi kowane yanayin shi cikin uslubi wanda yake yi idan wajen giya ne to nan za a yi amfani da khayaliyat ne imagination in ko wajen siffanta abu ne da yabo to zai ka je amfani da maganganu masu sauki kai ka ce ma ba balaga cikinsu wa tubir hadhal asl bima kana min annabi sallallahu alaihi wasallam to an kula da irin wannan asalin da irin yana cikin irin abin da aka fahimto daga maganar manzo sallallahu alaihi wasallam wani lokaci mutum ya tausasa wani lokaci mutum ya kausasa wani lokaci mutum ya ya sauƙaƙa fa innahu lamma arada an yaktuba ila maliki faris lokacin da shi manzo sallallahu alaihi wasallam yayi nufin rubuta takarda zuwa ga sarkin faris ikhtara ashal al alfaz sai ya zabi lafza mafi sauki lafza mafi sauki wa audaha kuma mafi fito da ma'ana sarari faƙala sai ce min muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga muhammad manzan allah sallallahu alaihi wasallam ila kisra zuwa ga kisra azimi faris sarkin farisa salamun alaman ittaba alhuda amincin allah ya tabbata ga wanda ya bi shirya wa amana billahi wa rasuli kuma ya imani da allah da manzansa wa ad'uka bidiyatillahi ina kiranka da kira da da'awa irin ta Allah subhanahu ta'ala fa inni ana rasulullahi to ka sani fa lalle ni manzon Allah ne ilal khalqi zuwa ga mutane zuwa ga halittu ka fatan ga baki da li yunzira man kana hayyan don yayi don yayi gargadi ga wanda yake raye wai haikal qawlu al kafirina sannan kuma magana ya tabbatu akan kafirai wata azaba ta tabbata akan kafirai waɗanda suka bijire ma ubangiji Allah subhanahu wataala fa aslim taslam ka miƙa wuya zaka kubutu fa ina baita idan ko kaki fa innal fa ithmul majusi alayka kaga zunubin majusa ga baki dai fa zai tabbata akan ka to kaga nan manzo sallallahu alaihi wasallam yayi magana da lafaza mai masu sauki kaga nan babu wani isti'ara anan babu wata kinaya babu wani majazi hakiki ne duka kawai duk kalmomin wahina arada an yaktubu ila ukaidar yayin da kuma ya nufinci rubuta takarda zuwa ga ukaidar sahib da mutul jandal shugaban abin nan to mai wanda yake shugaba da mutul jandal fahamal alfaza sai mazo sallallahu alaihi wasallam sai ya girmama lafuzza wa atabil jazl ya zo da gwababan magana annadir wanda ke ba a cika samun irin shi ba cikin maganganu faƙali sai ce min muhammadin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li ukaidar zuwa ga ukaidir ukaidir afwan hina ajaba ila islam yayin da ya amsa ansa kiran musulunci wa khala'al andada ya tumbuke kishiyoyi jam'un nid ko wal asnam da gumaka inna lana adhahiya lalle fa muna da wata itaciyar dabiniya muna da wata icin dabiniya wacce take ta fito tun daga cikin gari ta fito watan tana da tsawo saboda tsawonta ta kai ma har a wajen gari bayan katanga ganuwa ana iya hango ta ta wajen gari da sauransu minal ba'al watan daga cikin itacen libinai waɗanda suke da jijiyoyi tabbatattu a bayan ƙasa walbur da kuma ƙasa wacce take a khariba wacce ke wacce ba a shuka da ita ba a shuka kanta ba kamar ƙasa irin kwazazzabo haka wal ma'ami wal ma'ama jam'in ma'ama ƙasa wacce take a an ƙaurace mata ba ma san menene ke cikinta ba wa agfalil ard sannan kuma da yankuna na ƙasa wacce ba a rayar da ita ba an bar ta haka nan yadda kasan kurmi ga itatuwa nan ga kwazazzabo nan babu da gyara babu komai wal halka da kuma halka da sukun lam ko ma'ana da kayayyaki waɗanda ake amfani da su wajen yaƙi wasila da makamai wani kuma domina min nakhli sannan kuma kuna da itacen da itacen itatuwan dabino amma waɗanda suke cikin gari waɗanda ma ba su da wani tsawo ballantana a ce za a rinka hango su ta bayan gari ka gana nuna cewa kenan waɗancan dabinan su sun fi ɗaukaka da shahara a bisa waɗannan itacen dabino waɗanda su ba ma san da su ba idan mutum na bayan gari walma'in da marmaro ina zuwa minan nakhil to walma'in da kuma marmaro wata magudanar ruwa ko kuma ruwa mai zaki mai daɗi minan ma'amur wanda yake a guri wanda aka raya shi la tu'dalu sarihatakum sannan kuma ku sani ku dabbobinku ba a iya karkatar da su gabarin gurin kiwo watan alama ce ta mene ta rashin sabo wala tu'addu faridatakum ba ba wala tu'addu kuma ba za a iya lissafa faridatakum ai ce muna ƙasa can la tu'addu faridatakum al farida az zaida alal farida watan dabban da suka karu akan dabba na asali ya kulu ma'ana yana cewa ne la tudammu faridatakum ila gariha dabbobin ku ba iya hada su da wasu fa tu'addu ma'aha wa tusabu sai a kin lissafa su a kirga su ma'ana saboda dabbobin ku ba su da yawa ba su da yawa wala yuhzaru alaikum nabat ba a tsare a tsirrai ba a tsare ba a tsare ba a tsare tsirrai a wajenku taqimuna tuqimuna salata li waqtiha sannan kuma kukan tsaye da sallah ga lokutanta wato adduna wato adduna zakka kuma sannan kukan ba da zakka alaikum bidhalika ahdullahi wa mithaqihi to lallai kuna da dalilin wannan ibada da kuke yi to kuna da alkawari daga ubangiji allahu subhanahu wa ta'ala na kyakkyawan sakamako da kuma wani har ila yau dai alkawari na yadda ubangiji ya lamunci kariya ba ku kariya saboda kuna biyayya gare shi to idan ka ɗauki wannan maganan wannan wasiƙan wacannan wasiƙan ta biyu da wasiƙa ta farko ai insha Allah sun ta'ala zaka gane kowace za gane irin saukinta da rashin saukinta sannan kuma kowace za ka gane ga inda ta dace kaga wannan na biyu da yake an yi ta ne zuwa ga masu fasaha masu ilimi kaga sai aka aka amfani da kalmomi masu wahala amma ko wancan ko da yake an yi ne zuwa ga waɗanda ba laraba ba kaga sai aka yi amfani da plain language simple language langa harshe mai sauki wanda ke kowa zai iya fahimtarsa wata kunu mutabakatul kalam dacewan magana kan kasance limuktadal hal ga irin abin da hali ke hukuntarwa aidan haka kuma fi ma ya tasarrafu fihi ka'il ko a cikin yanayi ko halin da mai magana ke tasarrufi min ijazin wato mai magana shi ke da abin cewa min ijazin na takaita magana wa itnafin wa itnabin da kuma tsawaita magana itnab shine ka tsawaita magana amma inda yake da fa'ida is hyperbole kenan shi ko ishab ka tsawaita magana inda bai da fa'ida misali Allah sun ta'ala ma annabi Musa tambaya wa ma tilka bi yaminika ya Musa me ya hannunka ya kai Musa sai ya ce hiya asaya ai sanda ta ce yaya amsa yayi ko bai ba to amma kuma sai ya ga akwai fa'idan kuma ya karo wasu maganganu sai ya ce atawakkau alaiha wa hushu biha ala garmi ina jinki abin nan dogaro a kanta sannan kuma nikan kaɗo ma dabbobi na ɗayan itatuwa da ganye da sauransu waliya fi hama aribu fura kuma ina da wasu bukatun daban to kaga wannan ai ya ba da jawabi ya fi karfin da abin da aka tambaye ya wuce abin da aka tambaye shi ko to wannan shine itnabi amma akwai fa'ida akwai fa'ida shikenan sai ka tambayi wani yaya yau mai aka dafa a gidanku ai yau a gidanmu an dafa shinkafa da miya kuma mun ci bayan mun ci ma har ma sai da aka ƙara dafa saboda akwai baki da suka zo to ai ya isa ya tsaya nan a kuma daga nan sai ya ƙara kama kansu maganganu ma cewa ai sai da aka je ma aka so abinci a inda ake sai da abinci abinci ya kare ka yi dai shiga kawo maka wasu maganganu ba masu da alaka da abin da ka tambaye shi to wannan shine ishaq kun gane bambanci wata dukansu fage ne na tsawaita magana amma idan an kawo tsawaita maganan da fa'ida to shine itnabi in ko babu fa'ida shine ishab to shine yake son ya nuna maka shi mai magana ta kula da halin da ake ciki shi ke da wuka da nama akwai gurin da ake bukatan a takaita magana shi ke sai ya takaita akwai kuma gurin da ake bukata a tsawaita magana sai ya tsawaita falil ijazi mawatinuhu takaita magana yana da nashi guraren walil itnabin waqihu haka nan tsawaita magana ma yana da nashi guraren kullu zalika ala hasabil halis sami dukkan wannan waɗannan usulububa na tsawaita magana ko kuma gajata magana ya danganta ne da halin wanda yake sauraron ka wa ala muqtada mawatinil qawl haka nan kuma da a muqtada mawatinil qawl da irin halin yanda guraren da ake magana ya ba da dama yau warantin fa zakiyul ladhi takfihi lamha kaga mai fasaha mai kwakwalwa wanda yake ishara kawai takan takan ishe shi za ta ishe shi ya hasun lahul ijaz to shi wannan takaita magana yana kyautatuwa gare shi walgabiyu wawan mutum kuma awul mukabir ko kuma mai girman kai ya jimulu inda khitabihil itnab wal ishab yana da kyau yayin magana da shi a tsawaita magana wani lokaci mai fa'ida tsawaita wani lokaci ma ba fa'ida misali mutum ne sai ka nuna mashi fa'idan ya je a yi rijistar sim ɗin shi sim card sai ya ce maka to dole ne ba na bane na riga na siya shikenan sai ka ce mishi to yanzu kaga idan layin ka ya bace da zaran ka je wajen su masu siyar da katin ka ba su rahoto kai musu bayani sannan kuma ka ɗauko lamban da ke jikin wannan katin na wanda ke ka ije ka cire ainihin kadin daga jiki to za su baka wani za su sake maka wani sim card din su baka automatically kuma nambobinka da ka yi sabin da sauransu tun da suna cikin imel za su dawo kun gane ko kaga yanzu wannan ai duk wani wanda yake dan gari mai ilimi fasaha zai iya fahimta zai iya fahimtan ka to amma wanda yake ya fito da kauyen kayo fa yanzu shi fa duk wani abin da zaka yi mishi bayani da makamancin wannan ba zai fahimce ka ba kai zai gama kamar menene ballatana ce ya ji ya kama hanya nan tudun wada ya ji ya ga cincirin da mutane yanzu misali yana zuwa sai ga wani mai baro can yana sai da sim card nan kuma ga cincirin da mutane wanne ne zai zaba ai kuma ya je sake sayan wani dududu bai wuce ya ba da naira 500 bikila ko kuma naira 300 ko 200 ma kai in ma ana bananza ne naira ɗari ɗari ko hamsin jamil jiddan gumba ya je ya ba da wannan ya samu wani sabon sim card a bisa ya ce mene ya je ya bi layi a dawo masa da ainihin ɗin wancan sim card ɗin saboda kwakwalansu da fahimtar kowanne ba ɗaya ba ne allah ka samu dace akwai wani abokina bafula abin nan yana nan mangwaron babaji na ɗinki wata rana irin lokacin azumi din nan sai ga wani bufulatin ya shigo sai ya same shi na ɗinkin keke sai ya ce to gashi ya kawo ɗinki ne shi ma a ɗinka mishi sai ya ce to nawa ne za a ɗinka mishi sai aka gwada shi bayan an kuma gwada shi aka ce ga abin da zai kawo ya ce to ya gode ya ba da kuɗin ne sai abokin na ya ce mishi to za ka iya ba da wani sashi na kuɗin in ka da za ka dawo sai ka kawo da suka sai ka zo da cikin kudi sai ya ce to shi kenan sai ya ba da rabin kudin kamar ba zai fita ashe ya kula da mai abokin na mai keken sai ga yana ta taka keke da kafar dama da kafa daya yana taka yana taka abin mamaki sai ji ce a to ita wannan kafan ba da ba ta taka da ta sai abokin la zai ci mishi eh to ai in kana son ɗinkin ka kyau ne mai kyau sosai shi ne sai a sa maka da wannan kafin kuma a da maka da kafin ba biyu sai ce a to ai yana sa a mishi da wannan kafin sai abokin na zai ce to sai ka biya ta ita sai ka biya ita ma sai ka biya amma na haka kuma aka sake tsadewa ba za a yi mishi ɗinki wanda ya fi wancan ɗinkin da farko da za a yi masa ta hanyar ƙara wannan kafan kaga ya biya kudi kashi na kaga ya biya kudi biya biya kudi kashi biyu a lokacin nan zai iya yiwa ka jawo shi ka ce mishi wai zaka mishi wadannan siya za a dabare shi ne baka isa ba baka isa ba sai abokin na ya ce to babu karka damu zai ne maka alƙawari sun san samu ka da wannan kafan ma saboda maka dinki mai kyau ya ce to ya gode ya gode ya gode ka gani to yanzu wanda yake dan birni dan jami'a yanzu in yi gani wani ma zai cito kama karka saka fadiyan wallahi kuma in dinki na bigiyar wallahi zai ka biya ni Allah ka sabu dace to kowanne da yadda za ka yi magana da shi kowanne da yadda za ka yi magana da shi akwai wanda yake idan kai mai ishara shi kenan ku dubi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Abu Hurairah ne ko kowa ne ne ya ce mishi wasiya sai ya ce la tagdab farar da miraran bakala la tagdab ya ƙara wani bakai saboda ya gane cewa duk wata jayayya duk wani da na sani duk wata hasara duk wani damu wata damuwa da bakin ciki rashin haƙuri shi ke jawo shi idan aka yi maka kai haƙuri me za ka yi za ka ci riba ne kai kaddara ma an zalunce ka ne wannan zaka ci riba kuma daidai kuma jima ba wai shi kan ce mai hakuri shi kan dafa dutse ya sha ruwansa kaga mafhumul mukhalafa na nuna wanda ba shi da hakuri ba ba zai iya morewa ba to Allah ka sa mu dace so kowane mutum da yanda ake mishi magana wa idza ta'ammalta alquran alkarim idan ka kula da uslubi na qur'ani ra'aitahu idza khatabal araba zaka ga alqur'ani duk lokacin da zai magana da larabawa wala araba da larabawan ƙauye saboda ai larabawan ne ko aujaza kullal ijaz sai ya takaita magana wa akhrajal kalama makhrajal ishara sai kuma ya fitar da magana da mafita irin ta nuni wal wahyi da ishara dai har ila yau domin alwahyi kan zo da ma'ana al ishara wa idza khataba bani isra'il sanan duk lokacin da alqur'ani zai magana kan bani isra'il au zai magana da bani isra'il au haka anhum ko kuma zai hikaito wani abu da ya faru da su da su ashaba sai kaga alqur'ani ya tsai kaga ya tsawaita magana wa atnaba sai ga ya fada da magana kuma ya tsawaita ta famin ma khataba bihi ahla makka yana daga cikin uslubin da ko ayan da Allah ya magana da mutanen makka kaulahu ta'ala fadan Allah madaukin sarki innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau yajtama'u la kaga ba tsaya anan ba sai aka ƙara bayani cewa Allah ke cewa innal ladzina tad'una min dunillahi lalle wanda kuke kira kuma bayan Allah lan yakhluqu dhubaban ba za su iya halittan kuda ba wala wista mu'ula ko da a ce duka gumakan za su tattaru ne don halittar kudaden ba za su iya ba yaya duk idan ka faɗa musu wannan magana za su yadda da kai wallahi ba za su yadda ba to shige shige na sai alkur'ani sai ya ƙara faɗaɗa magana don a nuna musu mene gajiya gajiya gajiyarwa wata nuna waɗannan gumaka da ake bauta musu gajiyayyu ne wa in yaslubuhum dhubabu shay'an kai inda ma a ce kuda zai kwace wani abu daga hannunsu la yastanqizuna minhu ba za su iya kwace wani abin daga da da da da wannan gudan ba to saboda haka dhaufu talibu wal matlub at-talibu wanda yake nema suwa kenan su waɗanda suke bauta mu gumakan suna nema da gare su wal matlub da abinda ake nema da abinda ake nema agaji da ceto daga wannan gumaka duka sun yi rauni wai ma'ana ana sa nuna maka da masu bautan da wanda suke bautan dukansu masu rauni ne to ka lura da kyau anan da aka tashi kawo magana sai aka tsawaita magana wata aka maganin da uslubi mai faɗi kuma mai tsawo saboda mene saboda kula da halin waɗanda ake magana da su su su banu isra'ila watar zuriyan banu isra'ila da suka zamani da mazo sallallahu alaihi wasallam wa qallama tajri khitaban li bani isra'ila yana da karanci ka samu wani magana kan bani isra'ila cikin qur'ani illa wa huwa musibun face za ga wannan magana tana da yalwa mutawwalin kuma abin tsayawa tsawaitawa wata an fadada li'anna yahudul madina saboda yahudan madina kanu ya rauna an fusahun ahala ilimin su suna ganin kawunan su masu ilimi ne wa ahala kitabin kuma suna ganin su ahala kitabin ne fatajawazul hadda sai suka wuce gona da iri fil mukabara wajen girman kai wal ina da taurin kai wa qad yakunu alquran wa qad yakunu alquran alkarim nazzalahu kai ma zai iya yiwa alqurani ya saukar da su ne manzila qisalil uqul ya saukar da su ne ga masaukin masu kankantan hankula kun sa akwai irin wannan ga mutum ba farfesa ya kai ko'ina wajen ya kai fage mai tsawo wajen ilimi wala sai kami da shi dan yaro ka rika magana da shi ba da kawai saboda ina abin da ka lura tare shi na wauta da karancin hankali fa'ata na bin millan hadithu fi to alkur'ani da ya saukar da su masaukin waɗanda suke ba su da hankali ba su da tunani ballantana kwarewa fa wayewa irin ta rayuwa shikenan sai alkur'ani sai ya tsawaita wajen yin magana akan su wa yashhadu li hadha ar-ra'yi ma haka ma hakahu anhum irin abinda alkur'ani ya hikoto akan su yana tabbatar da wannan ra'ayi din wa an miqdari ma'rifatihim da kuma a gurgurdar kimar sanin su bima fi asfarihim da abin da ke cikin littafansu su walil ijazi mawatin kai duk takaita maka dai magana kaga takaita magana yana da fagage nan shi watan akwai guraren da ake mene takaita magana ya hasunu fiha wanda yake kyautata maganan yana kyautatuwa idan an yi ka shukuri kaman godiya na gode Allah saka da alheri Allah ba lada shikenan kun gane ai anan yanzu ma misali in turanci ne zai ce maka thank you thank you shikenan wuce kawai kaga an kawo magana mene a takaice saboda a wannan hali ana bukatar menene takaita magana ne yanzu kai ka zo ka kalli bature ya kyautata maka ka tsaya kana kai i appreciate your effort thank you so much you help me you kaza kaza wallahi zai jika dame shi ne kawai in ka ce kawai thank you shi kenan kawai ya isa da kauce kaga mu da Allah ji kan iyaye fulani ka ka zo gaisuwa ina kwana lafiya lau ya gajiya ya mutan gida ya matanka ya saniyanka ya komi sai an tabbayo kaga a irin wannan guri ishabi kenan kaga wannan ba bukatun shi ba bukatun shi kun kwana lafiya mun kwana lafiya shikenan ya isa an san komai lafiya lau wali tizar sannan kuma takaita magana ana bukatun shi abin da ake bada uzuri ka rubuta text ba za ka samu zuwa meeting ba da Allah i forward my ko kuma misali da katkatabtu a taziru ilaikum li'annani li'annahu yas'ubu alayya hudurul hudurul menene mitin hudurul istima hadha li sababin ma wa insha Allah sun ta'ala idza qaddara Allah li an ahdura al-istima al-muqbil insha Allah sun ta'ala sufa ubayin lakum sabab shikenan ko kai shirya isa to amma ba a bukatun kuma kai ta tsawaita magana kai ta tsawaita magana yanzu yanzu zaka je fadan sarki sarkin zazzau kana neman izini ka rubuta request letter ba zai yiwu in zaka shiga fada ko wajen gwamna ma ba a ce ka rubuta wasiƙa tun daga nan har zuwa nan ai malar sai da takardar ka sa ta cikin shara kawai ko bai ci wannan ko ana son ne aka rubutu dan takaitacce paragraphs daya biyu ga heading shikenan kai akwai na kace formal letter sosai kuwa ai saboda hali da yanayin gurin ne ba za a tsaya karanta wannan takardan ba kun gane yanzu ko ko ko provost ne direct kai wani ana kallon heading kawai shikenan za za a rubuta takardan an san menene take nufi saboda a wannan wurin a wannan fagen ana bukata a takaita magana ne to amma idan likita zai rubuta rahoto ko kuma zai rubuta wani bayani akan wata cuta zuwa ga wani asibiti kai kana ganin zai iya yiwa paragraph ɗaya biyu ba zai yi ba dole ne ya yi bayani dalla dalla dangane da ga irin cutan ga asalin cutan ga hanyoyin da take yaduwa sannan kuma ga yadda za a yi magani to kaga wannan ai bai bukatar paragraph ɗaya biyu dole ne a yi warware zare da abawali wata da kuma ta'aziyya nan ma ana sa a takaita magana kai wani na ji an ce muku rasuwa ko Allah ya ji kanshi Allah shi mishi rahama Allah ya sa an tafi a sa'a shikenan wal itab da zargi ila gari zalika ma zuwa waɗansu waɗannan halaye walil itnabi mawadi'un hakanan shi ma fada da tsawaita magana shi mai da nashi guraren ka tahni'a kaman gurin taya murna kai mala an ce kai aure kai Allah Allah ya sanya albarka Allah ya sa abokan arziki na gari Allah ya shi sa sauƙaƙa maka ita Allah shi ya sare maka abin da zaka ci da ita Allah ya kawo zuriya na gari haka zaka ji cewa amin kana jin daɗi eh haka ne sosai kuwa eh yau eh ya ga alaman alaman ado tare da shi na aure ya ce kayi aure ne ya ce eh ya ce ba zaura ko budurwa ko ya ce a har ma sai ya zabantar da shi da ma dai a ce ka aure ba zaura ai budurwa saboda mene zaka na yauwa za ka yi mata wasa ta yi mata wasa kaza kaza to kaga wannan fage ne na mene da ya wata magana shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya rubuta Allah saka da alheri wa sulhu baina fariqaini haka nan kuma da sulhu tsakankanin bangarora guda biyu kun gani ba zai yi ka zo zaka ji wata fada tsakanin miji da mata kawai ka zo to kai menene su ya faru sai maganan sai ya dauko yana faɗa maka ga abin da ya fara ai ita ne ta min kaza ta min kaza can ita ma sai ta dauko magana da a to shikenan yanzu kowa dai yayi hakuri aje ayi hakuri aje a zauna a ina ai baka sulhu ba ai ba dole sai an ji down to earth watan bayani dalla dalla ka ji abin da ke wajen wannan ka ji abin da ke wajen wannan bangare to nan ne fa zaka iya sanin ga mai laifi ga hanyoyin kuma da za a magance to saboda haka lokacin da kake sulu tsakankanin mutane ana son wannan tsawaita magana wal qisas wal qasas haka nan kuma kisoshi kisar da to amma idan ka lubi qur'ani akwai gurare kamar idan ka dubi suratu shu'ara duk kisoshin da ke ciki galibi in ba na annan Musa ba galibi a takaice za ka za ga kama ko to ai in ka lura kuma inda zaka je cikin wata sura zaka ga inda kake bukatan bayanin sa an kawo maka kuma wata sura din wal khitaba da kuma khutba in zaka yi khutba fi amrin kan wani al'amari min al'umuri al'amma na daga cikin al'amarin da yake ya shafi kowa da kowa wani zauku salim haka ne ko wani zauki salim alƙaunul fasl ɗanɗano mai kyau yana da zance wanda yake mai rarrabewa fi hadhihi shu'un cikin wannan sha'ani ma'ana idan kana da ƙwarewa injiniti kana da ƙwarewa wanda ya shafi ilimin balaga fasaha ballantana ma ilimin ma'ani to zai baka dama ka iya rarraba magana halin da ake bukata a tsawaita suka tsawaita halin da ake bukata a takaita suka mini suka takaita kul amantu billahi thumma istaqim kaga nan ba bukatun yalwatawa shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam sai takaitu bai tsawaita ba amma na kaga alhayu min imani amma ko can innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa nan ana bukata da da a tsawaita din a ƙara fito da al'amarin shine sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ci gaba da fa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kana hadda zuwa da karshen hadisin amma al'amuru thani amma al'amari na biyu allazi yabhathu fihi ilmul ma'ani wanda ilmul ma'ani ke bincike akai fa huwa dirasa ma yustafadu min al-kalam shine koyan ko fahimtar abinda za a iya fahimta daga magana zimnan impliedly wata a kunshe bi ma'unatul qara'in ta hanyar taimakon alamomi da za su fayyace maka menene magana ta kunsa fa innahu yurika annal kalama yufidu bi asli wud'ihi ma'anan ilmul ma'ani zai nuna maka ka gane cewa shi magana bisa ga asalinsa an idin shi ne don wata ma'ana wallahi duk inda kai magana to akwai ma'anin da kake son ka isar duk inda kai magana akwai ma akwai abin da kake son kake son ka isar na sako walakin hu qad yu'addi ilayka ma'anan jadidan domin sai dai kuma magana zai iya fa'idan zai iya baka wata ma'ana sabuwa yufham min siyaki wanda za a iya fahimta daga siyakin magana wa turshidu ilayhi alhal wa turshidu ilayhi alhal sannan kuma hali da ake ciki zai nunar maka da abin da ake nufi ina tare da wani daje ki bugo mun wake tambaya ta wani ne ya ce ma matarsa ta buga mishi waya sai ya ce ai shi auren ma bai ma yin auren bai ma yin auren kawai nan ne ta kaita to wai za a ɗauka saki nawa ne bayan auren to saki uku kenan koko saki nawa sai na ce mishi to yanzu a nan idan mutum ya ce ga saki biyu ake nufi ko saki uku ko saki ɗaya yana da hujjar da zai iya kawowa sai ya ce mu a'a sai na ce to wannan yana daga cikin abin da mai risala ne ko ko iziya ne ko da littafi ne ke cewa iziya ko yaftakarru ila da'awahu wannan za a bukaci ya fayyace to me ke nufi da biyin aure shike na kaman kaman kinaya jamil jiddan kaman kinaya dole ne za a bukaci shi me ke nufi ko ka san auren ma zai iya cewa shi na nufin kunciya ne zai iya cewa shi ba zai ko ko a ai a Hausa akan yi amfani a ce misali akan yi kinaya da bayin aure da ita ana nufin mene bai saduwa da ita to kaga wannan ba za da kishi kai tsaye da manufa kaza ba dole sai an tambaye shi wannan shine zai bada dama sai a fahimci ga abin da yake nufi to kamar haka ne wani lokaci kuma hali zai nuna maka ga abin da ake nufi kuma wa shirin ilayhi hal allati qila fiha halin da aka faɗi maganan zai shiryatar da kai zuwa ga abinda ake nufi ko kuma maganan ke nufi fa yaqulu laka shi ilmul ma'ani zai ce maka innal khabara qad yufidu tahassur wani lokaci labari fa za a baka ba amma labarin nan kuma zai fa'idantar da menene ana so ne ka bikin ciki wal amr qad yufidu ta'jiz wani lokaci za a yi umarni a ce ka yi kaza hakikatan ba ana son ka samar da wani abu bane no ana son a gaji yadda kai ne a nuna maka ba za ka iya komai ba kul hatu burhanakum in kuntum sadiqina yanzu da da nufin su kawo su kawo hujjoji akan dawon su wallahi ko da kwanakin duniya za su kare ba wani kafirin da zai iya kawo hujja babu ballantana kuma wai yana wai ya fuskanci ubangiji da shi ba zai yi ba wannan hayu kan yi fi du'a hani wani lokaci zai iya fa'idantar da menene addu'a kai ne fa kake cewa rabbana la tu'akhidna haƙiƙani wannan namun din ai lamun nahi ne ko to amma ba zai yi ka hana Allah ba sai dai a ce bisa ga ladabi a ce lamun du'a shikenan amma inda zaka kalle ni ba zaka ce min la tukallimni kaka yin magana kaga wannan ka wajahantar da menene hani ne zuwa gare ni ko wannan babu komai kaga zai yi amma ba zaka iya wajahantar da hani zuwa ga ubangiji ba ko kuma umurni zai iya yiwa rabbana atina fid dunya hasana sai dai zai mene addu'a kake yi addu'a kake yi to haka ne za ga an maka magana to amma halin da ake ciki shine zai baka dama ka gane ashe ba hakikanin ma'anan da maganar take nuna ake nufi ba a'a wata ma'ana ce wanda ake wata ma'ana ce wata halin ke nuna ita ake nufi ita ce ake nufi wal amru qad yufidu ta'jiz umurni zai iya fa'idantar da gajiyarwa an yi ne ba wai don ku kawo ba a a nuna ku gajiyayyu ne wannan hayu kadi fi du'a hani kuma zai iya fa'idantar da mene addu'a wal istifham tambaya kuma kadi fi nafiya zai iya fa'idantar da mene ai shi kuma zai fa'idantar da mene ne korewa ne wa zai ga mana misali gashi kaman tambaya aka yi ku gane amma kuma korewa ake yi to ta yaya wajahin zai kasance misali Allahu azin lakum amma Allah taftarun a gani ma'ana hani ne ake yi ku daina kirkiran ƙarya ku jingina shiga ubangiji Allah Allah ya saka da alheri kun gani fa hal antum muntahun fa hal antum muntahun shin ku masu bari ne menene ake nufi anan ku bari kawai ku bari ku miƙa wuya ga al'amuran ubangiji Allah to kamar haka ne kuma kaga wannan in ba baka binci irin waɗannan uslubobin wajen tafsirin Qur'ani Allah saka dalili mutum zai fada cikin cikin kurakurai mutum zai fada cikin kurakurai kun gane shi yasa dole daga cikin al'ulumin lati hataju ilaiha al-mufassir akwai luga a ciki akwai balaga akwai nahau akwai sarfu kai hatta adab ma kana bukatan ka san adab daidai gurgudu wanda zai iya taimaka maka wajen fahimtar asali na magana waɗanda alkur'ani ya waje hantar da su zuwa ga larabawa yana kana bukatan ka san wannan allah ka samu dace kaga abu sufyan ne ko shi da hirakal lokacin da aka hijirar na farko cikin hadisin bukhari nan mai tsawo na manta ko tambaya kan menene amma dai abu sufyan ya yi kokari ya danganta maza Allah sallallahu alaihi zuwa ga wani kakansa ban iya rike gundarin nassin ba ko makamanci wannan ba ya yi kokari ya danganta ina jin tambayin da hirakal ne mishi shin cikin babanninsa akwai wani dan banza a ciki ko kuma wani wanda ke ba nagartacce ba abu sufyan ya kalli dangin manzo sallallahu alaihi wasallam baki daya ya rasa kawo wani wanda ake tuhumansa da wani aibi ko kuma makamancin wannan sai kawai ya danganta shi zuwa ga wani kakansa wanda yake ko kafinta ne aka ce ko kuma dai yana da wata dai sana'a da wacce take makaskanciya wai shi yayi haka ne dan ya dan samu daman yawwa ya dan samu daman wani wata hanya da zai rage darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk amma kuma bai samu ba bai samu haka ba to Allah ka samu dace so saboda haka wanda yake da fasaha da balaga wallahi duk yanda ka zo ka mishi magana cikin sauki zai fahimci abin da kake nufi cikin sauki zai abu zai fahimci abin da kake nufi na amsai na ne ila gari zalika har ma zuwa ga wani waɗannan ababen da muka kawo min mara aita ko mufassalin daga cikin abin da ka gari ka gani shi dalla dalla fi hadal kitab a cikin wannan littafi wa yaqul laka innal khabara sannan kuma ilmul ma'ani zai ce maka kaga labari qad yulqa za iya kawo shi muakkadan wanda aka karfafa shi li khalid zihni ga wanda yake mai wofintaccen zuci kwakwalwa wato wanda ba shi labari akan wani abu akwai sanda fa in ka zo za ka faɗa mashi magana kamar ni yanzu misali ina so in ce muku gobe zan ƙara aure yanzu kuna buƙatar in ce wallahi tallahi zan ƙara aure gobe ba ku buƙatar gobe saboda hu abin nan kuna da matsayin khalil zihini ne to kaga a wannan lokacin ban bukatar in karfafa magana kawai zan baku labari ne min jadidin a matakin farko wa qaryulka ghairu muakkad za iya ma ba da labari ba tare da an karfafa shi ba ghairu ghairu muakkad ko ghairu muakkad lil munkir ga wanda ke musa magana zai musa magana aljahil kuma wanda zai jahiyya wato ma'ana mutum ne gashi ka san in ka faɗa mishi magana misali yanzu yadda muke tare da ku haka shi kenan sai sai malam da salam sai ya sai ya fita ina fita sai gashi kawai na gan shi da biliyoyi malin gashi nan ya zo nan ina girga da kuɗi da matsa sai na shigo sai ce muku ok ina shigowa cikin aji can sai gashi ya dawo amma da ya tashi shigowa sai gashi ya shigo cikin kayayyaki malin na ado da kawa to sai na ce muku malam abdulsalam fa ya zama biloniya to inda zan faɗa muku in ce ya zama biloniya za ku yi shakka ko ba za ku yi shakka ba za ku yi shakka saboda ai kuna tare da shi ne nan yanzu aji dan fitin da za a yi ko yanzu a ce ya zo biloniya to amma ya kamata maganar zan faɗa muku in karfafa to amma saboda kula da irin kayayyakin kuma da ya sa ya waje ba ku gane cewa eh lallai Allah zama da shi biloniya din to sai in kawo magana sai in sauki ko masaukin wanda zan baku labari ne yanzu kawai ba wanda za ku musa ba don haka ba zan karfafa ba mun banci wannan ko ta misali ne yanzu yanzu yanzu ana tare da wannan shi kenan yana dan fita can kuma sai ga wani ya shigo ce ai wani ya rasu kaga ai in ba ka yi amfani da imanin da ke da shi ba za ka karyata za ka ci gafa littafin shi yanzu yanzu nan fai nan ba amma ya kamata a ce ka gane ai Allah mai iko ne akan komai Allah kuma yana iya aikata abin da ya so a koda yaushe to kana kula da wannan ba za ka mene ba in an faɗa maka wani ya rasu wanda yanzu yanzu kurbu da shi ga ma wani abu na kayan shi tare da kai ba za ka musa ba za ka yadda na'am to shi ilmul ma'ani yana nuna maka ga yanda idan ka tashi ba da labari ga wanda yanzu za ka ba shi labarin sabo za ka karfafa wanda kuma kaga zai karyata ka za ka mene ok wanda za ka ba shi labari sabo ba za ka karfafa ba amma wanda kaga zai karyata ka shine za ka karfafa mishi magana to shi wanda za ka karfafa mishi magana wanda munkir wanda zai karyata ka akwai kara'in da sun isa zama mushi abinda zai sa ya imani ya dida abinda za ka faɗa masa to sai ka iji masaukin wanda yanzu ne zai samu labari min jadidin don haka sai ka ki karfafa magana ka bar shi haka nan ligardin balagiyin saboda wani wata manufa ta balaga bade mai kayatarwa aradahul mutakallin wanda mai magana ya nufa min al-khuruji amma yaqtadihi zahir al-kalam na fita daga abinda zahirin magana ke nunarwa wa yurshiduka ilmul ma'ani ilmul ma'ani kuma zai shiryatar da kai ila annal qasra cewa takaita siffa ga wani abu ƙadiyan hufihil adibu hakika mai ilimin adabi zai iya nufanta da shi manaha shatta haka ne ko manahiyar shatta zai iya nufanta da shi zuwa ga manufanta mabambanta ka an yadda jiha ilil kasar al'idafi ragabatan filmubalaga kafin nan kada manta akwai kasuru hagigi akwai kasuru idafi kasuru lugatan shine ka gajarta wani abu a wajen masu ilimin balaga shine ka takaita siffa ga wani abu ko ka takaita wani abu ga siffa misali inda siffan nan da aka takaita mutum da shi dama siffarsa ce ta asali to kasuru hagigi kenan kamar yadda alkur'ani ya ce kun san dama akwai hanyoyin na kasar ko akwai annafi da isbat Allah yana cewa wa ma muhammadun illa rasulun dama ai shi manzon Allah ne ko to sai kuma gashi Allah ya takaita shi ga risala wannan kasuru hakiki kenan kasuru idafi shine a tabbatar maka da wata siffa da za ta iya gushewa ma'ana za ka iya wayewan gari baka cikin wannan ka misali a ce innama anta katibun a innama anta sha'irun ko innama anta katibun ai za a iya wayi ga wayewan gari aikin kitaba baka yi mumin nan ko to yana zama kasuru idafi kenan to shine sai yake son ya nuna mana cewa yana daga cikin fa'idar ilimin ma'ani zai nuna maka yadda zaka kawo uslubin magana ta hanyar takaita siffa ga wani abu siffan nan ta asali ce koko ba ta asali ba to shine yake cewa wa duniya siwa hulmin ladhidhin tunabbihuhu tabashiru sabahi wa duniya ita fa duniya ba wani abu bane kaga ga annafi ko siwa ga istithna ko to wannan kasuru kenan ita duniya ba wani ba wata ba bace face hulmin wani irin wani irin mafarki ne lazizin mai daɗi wajen rayuwar duniya mafarki ce kawai mai daɗi tunabbihuhu tabashir saba wanda ke bisharoran bisharoran da yake bayyaniwa lokacin subahi tunabbihuhu tana fadakar da fadakar da shi kan haka wata tana fadakar da dan adam akan haka kan halin yadda duniya take wa yaqul mutasha'im ko halin duniya illa lailatun tsala suhuduha shi kuma ne yana cewa halin duniya kaga istifami ne nan ko to amma nan kasur fa ake sa nuna maka halin duniya ita duniya fa ba wani abba wata ababa ce illa lailatun face dare ne tsala suhuduha wanda firanta yake yin tsawo suhudu shine fira tunaffisu an yaumin a hamma asibin tunaffisu wanda takan yi numfashi an yaumin a wani yini a hamma mai zafi asibi mai wahala to kaga annan ku duba wa maduniya siwa hulmin ladhidhin kaga annan na farko duk akai uslub kasr anan da menene akai kasr anan an yi ne da ma da kuma istithna'i an takaita duniya da cewa ita mafarki ne mai daɗi kawai ma'ana kamar yadda mafarki mai daɗi za ka yi shi a lokaci ne yana da farko yana da ƙarki to haka ita ma duniya tana da farko tana da ƙarki nan da na haka za ta tafi ta ƙare ka gana an taƙaitar da ita ga menene sufa na menene na ƙarewa faruwa ta ƙare nan kuma da aka ce halin duniya illa lailatun ƙala suhuduha kaga kun ga hal a nan istifhami ne ko amma yana nufin da ma'ana mani hal thawibul kuffaru illa makanu amalun nafi ne ita duniya ba wata ababa ce face kaga ba wata ababa ce ai wannan uslubi ne na korewa to wa kad yakunu min maradil qasr maramil qasr at-ta'rid kai wani lokaci ma yana daga cikin manufofa na kawo uslubi na kasru jirwaye kamar da wanka za a takaita maka magana ne amma ana maka jirwaye ne kamar donka ba hakikanin abinda maganan ke nuna ake nufi ba a'a abinda ke lazantar da wannan ma'ana ake maka nuni akai ka kaulihi ta'ala kamar faɗin Allah madaukin sarki inna ma yatazakkaru ulul albabi ai masu hankula ne kawai ke iya fahimta a ke iya yin tunani a gana akwai jirwaye da wanka wata ma'ana in dai har kana da kwakwalwan to me kamata ka yi sai ka yi tunani yanzu ɗan giya ya samu dama ya ce ai Allah da kan shi ce imalu mashitun ko karuwa ai Allah ce imalu mashitun kaga nan umarni ne amma jirwaye ne kamar da wanka ma'anan shi hani hani da nuna maka lalacewa da batancin wannan abin da kake yi akai ka bari kawai to haka wani lokaci shi ilmin ma'ani zai nuna maka yadda zaka tunkari magana ne ka gane ta wani lokaci zahirin abin da ake faɗa maka ba shi bane abin da ke lazantar da wannan ma'anar shine ake nufi wani lokaci kuma za a takaita maka magana akan wani abu ba wai ana son ka lura da wannan bane a'a menene fa'idan wannan magana ko wani muhimmin al'amari da wannan maganar zai iya za a iya nufanta da shi ta kula da halaye da ake ciki shikenan sai ka ɗauki wannan ma'anar wa ya hadika ilmul ma'ani haka ne ilmul ma'ani zai shirya da kai ila anna min agaradil fasl yana daga cikin manufa na kawo magana da usulubi na faslu nan ne ko na'am Na'am, islisal gardu saboda ba wai manufa ne min al-ayatul karima da kawacin nan ayar an ya alama sami'una zahir ma'ana an ya alama sami'una zahir ma'ana ha ba wai manufa ana nufin masu sauraro su fahimci zahirin abin da ke da ma'anan wancan nan ayar ba yanzu idan ka kalli inna ma yatazakkaru ulul albabi kai sai ka ce duk duniyan nan duk mutanen duniya ba wanda ke da ba wanda ke da kwakwalwa na tunani sai masu hankali shikenan sai ka tsaya a nan a'a ba ana son a nuna maka yin hankul yin hankaltuwa ne da irin wa'azoza da ake maka kai hankali da su ka kula ka dauki izina daga wannan abin da ake nuna maka walakin na ta'aridun haka ne ko ta'aridun bil mushrikina jirwaye ake yi kamar da wanka ga mushrikai wa annakum li farti inadihim saboda zartaccen taurin kansu wa galabatul hawa da kuma marinjayin san rai nasu alaihim wanda yake da marinjayin san kai gare su nasu fi hukumi malla akallahu sai aka ije su bisa ga ta sai aka ije su aka yi musu hukunci na wanda ba shi da hankali kun gane yanzu nan fa su kafare da aka faɗi mushrikai da aka faɗi wannan magana inda ma ta zakaru ulul albab an dauke su ne a matsayin marasa hankali kawai wa ya hadika ilmul ma'ani haka ne ilmul ma'ani zai shirita da kai ila anna min agradil fasli yana daga cikin kawo magana da uslubi na faslu fi ba'dhi anwa'ihi a cikin wani sashi na nau'o'in sa takarilal ma'ana za a kawo maka ma'ana da uslubi na faslu amma dan a tabbatar maka da ma'anan ne wa tathbituhu ko da da nam takarirul ma'ana ana son ne a karrara maka ma'ana a mai da ma'anan nan watan kaman zane akan dutse wata zubitahu da kuma tabbatar da shi fi zihin sami a cikin kwakwalwar mai sauraro kama fil fasl kaman yadda a cikin fasl kaman yadda al'amarin yake cikin faslu uslubi na faslu li kamali littisal saboda kamalan haduwa da alaka na jimlola da aka maka su a cikin wannan uslubi na faslu wa shibhi da makamancinsa wala'alla fi hadhihi kalima al-mujza mai yiwa ne zanto akwai mukuni'an haka ne wala Allah fi hadhihi kalima mai yiwa ne a cikin wannan kalma din almujaza takaitacciya makana'an akwai maudata wata abin da zai wadatar da kai fi bayani ma li ilmin ma'ani wajen bayanin irin abin da ilmin ma'ani yake da shi min al'asar na na asari ko kuma tasiri fi balagatil kalam wajen balagan magana wa ma yumaddu bihi nashi'u fil adibi haka ne ko na'am fil adabi na'am shukran wa ma yumaddu bihi nashi fil fil adabi min asalibin da kuma abinda ake karfafa mai tasowa a cikin wannan ilimi na adabi na usluboba wa ma yursumu yursamu lahu da irin abinda za a zana masa min tariqin na hanyoyi ko kuma hanya lihusni ta'lifiha saboda kyan har hada su wa ikhtiyaril ahwal da kuma zaben halaye da ya kamata a faɗi magana a cikin su din ba kowane hali ne da ake ciki zaka faɗi magana da kaso ba a kowane hali na buƙatan wani uslubi na magana wal mawatin da kuma gurare allati tuqalu fiha wanda ake faɗan waɗannan maganganu din wajen godiya wajen ta'aziyya wajen kaza kaza ana nufin ana bukata take ta magana amma ko wajen kaza fa ana nufin a tsawaita magana insha Allah sun ta'ala zamu dakata nan abinda Allah ya bamu iko muka faɗa daidai Allah shi bamu lada wanda ne kuskure Allah ya fafta da mu kuskure ne kuma ya bamu ikon gyara to yanzu kusan dai kenan mun dai gama karanta karatu wannan littafi ko to amma insha Allah sun ta'ala a cigaba da shiri fa da muraja'a mun gama balaga gaba gida insha Allah sun ta'ala muna fata a gaba ma zamu ƙara bada dama na karatun balaga din musamman akwai alkafi bil balaga akwai kuma jawahirul balaga na afwan uqudul juman a in muka yi alkafifar balaga in Allah da sai uqudul juman in kuma mun yi aljawahirul balaga ne to sai uqudul juman na al-Imam Suyuti alfiya ne eh akan balaga waƙoƙi dubu da wani abu insha Allah subhanahu wataala so yanzu dai kawai aje a dadaji daga malamai kamar yadda muke nunawa ni ma ba na iya karatun bane ina koyo ne ɗalibi ne sosai so aje a ƙara ji daga malamai a ƙara yin bincike shi a ilimi baka gogewa sai kana yawan bincike sai kana yawan ji daga malamai domin wanda kake ganin kamar bai iya ba ko kuma bai kai matsayin nan ba wallahi tallahi sai ka ji wani abin da zai amfane ka wanda ke zai sa zai haɓaka abin da kake da shi wanda kuma kake ganin ya kai wani wata makura a karatu sai ka ga shi kuma baka fa'idanci da shi ba mun fahimci wannan ko ka dubi waɗannan malamai na mu Allah ji kansu ya saka musu da alheri ga malam Jafar da Dr. Sani rijin lemu yanzu kaga kai idan ka ji tafsirin Qur'ani na malam Jafar zaka fa fa'idantuwa da shi a bisa na Dr. Sani saboda Dr. Sani shi Allah bai bashi baki ba amma mana jabar ba a sosai ai shi matan tafsirin dr sani rijiyar lemu masu ilimi da natsuwa da kwanci hankali su za su fahimci wannan tafsirin ka gani amma inda yan oya-oya ne yan shaf-shaf da ƙananan ɗalibai irin mu to sai na mana jabar Allah saka musu da alheri sosai insha Allah ta'ala insha Allah ta'ala sosai kuwa sosai kuwa sosai kuwa to Allah ya ji kansu Allah ya saka musu da alheri Allah ya saka musu da alheri insha Allah sun ta'ala kamar yadda muka faɗa balaga dama muna yi bayan sallar magariba ne ai afwan alfiyatu bin mali bayan sallar magariba ne ko to gaskiya zamu koma da karatu mu lokacin nan ayi hakuri ba da zai dadi ba bayan sallar magariba kamar yadda muke yi a can makaranta insha Allah lahadi za mu koma da Allah sai ka tura ka sanar da ka sanar da ƴan uwa yau to sai mu jibi din Allah kuma sai mu zo mu insha Allah ta'ala sannan kuma ranar juma'a hadda ne zamu ci gaba da shi dama ranar juma'a na haddan Qur'ani ne to ƴan uwa kowa sai je ya dauko Qur'ani shi ya shiryo domin muraja wanda kuma za su yi riwayoyi sai su faɗa mini kamar da ni ce ka'ida abinda za mu yi za mu fitar da littafi ne akan ka'idan duk ruwayen da kake so ka yi sai mu dirasan ka'idan wata ɗaya biyu in Allah da mun gamin kama da dirasan qawaid din daga nan kuma sai a fara tasmi'i insha Allah ta'ala a nan guraren na'am a na'am wanda suka yi khalaf muka yi khalaf da su mun yi warshuma mun yi kalun to duk waɗannan babu matsala kawai mutum zai fara ba da haddar da kawai insha Allah ta'ala amma in an yi da kai fa wanda na eh sosai kwa sosai kwa babu komai babu komai akwai littafi akan ruwan shuba din mai kyau ko wanda ke akwai wani dan uwa da wani alarma da ke zuwa muke da shi shi ma yanzu hadda zai fara bayarwa mun gama usul din insha Allah ta'ala zan ina ganin yadda za a yi kai mun waya kaman an jima shi zan kira shi zan tambaye su na littafin arriya shi ne ko amma dai zan je tambaye shi na littafin ta yadda sai a sauka maka da shi kawai sai mu dirasa littafin idan muka yin Allah da ina ma ganin wata daya mun gama usul din kai a rana dai ma zan yi usulin tunda usulin nashi ba su da yawa daga nan kawai sai a fara haddan in Allah yarda Allah ya samu dace kuma mata suna da dama su ma da ma'ana mata za su iya zuwa kun gane za su iya zuwa so wanda yake san waɗansu waɗanda suke bukatan su yi muraja alkur'ani ko da hafsu ne ko kuma da wata ruwa to suna iya zuwa su haɗu da mu insha Allah ta'ala Allah ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah ya sa mu dace Allah shi ta jagora Allah shi